أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيئنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحمل أقدة من لساني يفقه قولي إخوة الإيمان إخوة الإسلام آبائي ومشائخي والشاهدين الكرام أحييكم جميعا بتحية مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه me zai iya cewa kan caman duk irin wannan bayanin da ya yi wato kaban in ce ma ya fi ni sanin kaina a ina ya san wa'annan abubuwan wa ya gaya masa kuma sannan duk ya gina duk bayaninsa a kan hutunun zanni ne wanda duk mutumin da aka masa hutunun zanni to in yayi dace to wayannan abubuwan gaba ɗaya za su tare a jikinsa ala kulli hal ina gode mishi da wannan kyakkyawan zato ina godewa iyayenmu da shehunanmu da mukaddamanmu waɗanda suke tare da mu a nan musamman waziri na masarautar wannan gari ne albarka garin haɗeja wanda alal hakika na yi murna da farin cikin da jin sunansa kuma da cikin cewa yana wannan waje da wanda sotari ana bukatar manya ire-irensu suna kasancewa irin wuri irin wannan domin kwaɗaitar da wasu domin su kwaɗaitar da wasu sannan kuma ba na mancewa da shi asalin shugaban wannan zama a sayyadi khalifa suleiman da kuma masu masaukinmu irin su sayyadi turaki irin su sayyadi alkali harun da su dokta doktor muhammad da makamantansu duk muna musu muna musu kyakkyawan zato shi dai kyakkyawan zato waɗanda suke yi mana kuma abin mamaki shi ne ni ga shi ɗan guru ne haɗe da makwabcin guru ne amma duk da muna tsallakawa mu je nasarawa mu je taraba mu je adamawa wani lokaci mu je oyo ko Legas. ko katsina wasu jihohi masu nesa amma ban taba zuwa haɗeja na yi karatu ba kai ban ma taba zuwa haɗeja na kwana ba sai dai in wuce kawai kullum ni ina mamakin wannan gaya birniwa a nan ne na yi sabis bayan na gama jami'a amma haɗeja ban taba kwana ba ban taba zuwa an gayyace ni na yi wa'azi ba ko menene ke cikin kowanne sirru ne ke cikin wannan Allahu alam to la'alla Allah subhanahu ta'ala ya tattare wannan garabasa ne hannun su alkali harun su doktor muhammad su turashi su khalifa suleiman su kasance su ne farkon waɗanda za su aza tubalin alkhairan da la'alla Allah ya so ya dasa cikin wannan ziyara ziyara ta ban girmamawa da kuma ta zumunci a haɗe da maulidin manzo sallallahu alaihi wasallama ala kulli hal muna gode muku tare da tawagan da muke tafe tare da su a nan muna tare da malam muhammad wanda aka fi saninsa mu a gunmu a yare da suna baliman saboda ina ji da yawa da yawa a nan mutanenmu ne saboda bincike ya nuna 70% din mazauna jigawa bangawa ne don san da cewa ko su 'yan jigawan sun yadda da wannan bincike ko ko ba su yadda da shi ba amma a irin binciken da mu muka yi muka yi rubutu a kai shi ne mazauna jigawa 70% mangawa ne ko su sani ko ba su sani ba ko su yadda ko kar su yadda wannan bincikenmu ne ya nuna kuma muka rubuta amma da yawa daga cikin wayannan mangawa ruwa ya tafi da su ma'ana wani zaka ji sunansa bana ko wata sunanta yana amma ko are ba sa ji ma'ana an sha da su an tafi da su to saboda haka ya kamata a je Borno da Yobe a auro bamangiya domin a dawo mana da kayanmu wannan abin nan da ruwa ya tafi mana da shi a dawo mana da kayanmu to saboda haka mu muna nan a cikin yan uwa ne sannan sanin kowa ne tarihi ya nuna garin hadeja gabannin ta shiga ko ya shiga karkashin daula ta shan usman dan fodiyo ya rayu ko garin ya rayu karkashin daula ta borno duk da ba masu shiga zurfafa shiga cikin tarihi muna tare da dattawanmu a nan waje muna tare da mutanen fada wanda sun fi kowa sanin tarihi to yan uwa ma'aiki alayhi salatu wassalam wanda ya tara mu a nan kada a zo a yi tunanin cewa ba a haife shi cikin wannan wata jumada ula ba an haife shi cikin watan rabi'ul awwal an haife shi sha biyu ga watan rabi'ul awwal me ya kai mu da yin maulidi yin maulidi har zuwa wannan wata jumada ula to ya kamata in bada wannan ansa gabanin na ci gaba sanin kowa ne ma'aiki alaihi salatu wassalam yana yin azumi dukkan litinin tsawon rayuwarsa gaba ɗaya wanda an tambaye shi ya ce za ka yawon wulittu fihi wa yawon bu'istu fihi ya ce ina yin azumi na ranar litinin ne dan a ranar aka haife ni dan a ranar aka tashe ni aka aiko ni da wahayi to sanin kowa ne ranar litinin akwai shi cikin kowanne wata ba ana samun litinin ba ne kawai a cikin watan rabi'ul awwal idan muka duba wannan ma'aiki alayhi salatu wassalam yana wa kanshi maulidi da azumi saboda kowa zai yi wa ma'aiki maulidi da abin da ya saukaka a gare shi shi yana wa kanshi maulidi da azumi so 48 a shekara su arba'in da takwas saboda muna da ranar litinin arba'in da takwas a cikin shekara babu sati ma wanda babu ranar litinin a ciki balle wata to saboda haka ba wa maulidi haƙƙinsa shine ya kasance muna yin maulidi duk sati a cikin kowanne wata gazawarmu ne mu fara maulidi da watan rabiul awwal muna yi muna yi sai mun doshi kamar rajab sai mu ce mun gaji mu bari wannan gazawa ne a gunmu duk da ma yanzu himma tana karuwa gaba gaba ana ganin cewa to daga rabiul awwal sai an dire wani rabiul awwal din kuma ana ta maulidin manzo sallallahu alaihi wasallam to a san da wannan gabanin komai shi kuma ma'aiki alayhi salatu wassalam wanda ya tara mu a wannan waje asasin kasancewar mumini shine ka kasance ba ka da shakku a cikin lamarin shi domin haka ne sotari ana zamo munafukai ne a ɓangaren nan ma'ana munafurci akan samun sa ne ɓangaren shakku a harkan manzo sallallahu alaihi wasallama amma kokonto da shakku a harkan Allah subhanahu wata'ala da kansa to yana da karanci gaya saboda da yawa musulmai idan aka ce Allah zai yi abu ba sa musawa ba sa ja da wannan saboda sun sani Allah subhanahu wata'ala shine ya halice su amma idan suka ji an ce manzon Allah zai yi abu sai kaga suna shakku yace shi Allah ne shi Allah ne to ganin wannan ne yasa dole ne kowanne musulmi ya inganta imaninsa ga manzo sallallahu alaihi wasallama gabannin ya ci gaba domin Allah subhanahu wataala da yayi magana akan imani bai ce imani la ilaha illallah bane cewa ya imani la ilaha illallah ne da kuma muhammadun rasulullah domin ba a shigowa musulunci da ɗaya daga cikin kalmomin nan guda biyu sai an hada kalmomin gaba ɗaya to ma dama imani la ilaha illallah ne da muhammadun rasulullah to dole ne ka ɗauke shakku da kokonto cikin dukkan lamurrukan manzo sallallahu alaihi wasallama kamar yadda dole ne ka ɗauke shakku da kokonto cikin dukkan lamurrukan Allah subhanahu ta'ala domin haka ne Allah da yake magana akan imani sai ya ce innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu haka yace ya kawo innama adatu hasrin cewa duk mutumin da bai gaskanta bai gaskanta Allah da manzo ba ko ya gaskanta Allah da manzo yana shakku yana kokonto wannan shakku da kokonton ba wai ana nufin a harkan Allah bane kadai a harkan Allah kuma da harkan ma'aiki alayhi salatu wassalam a wannan lokaci wannan inna ma tana nuna cewa ba shi da imani ne to domin haka ne yanzu idan muka binciki imanin mu ga manzo sallallahu alaihi wasallama musamman bayan kirkiran waɗannan ƙungiyoyi waɗanda suke sace wa mutane imani za ka ga cewa da yawa daga cikin musulmai imaninsu da, da bature ko da kimiyyan bature ma ya fi imaninsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda idan aka gaya musu wani abu wanda bature ne ya yi shi to take za ka ga sun yadda amma ka ce manzan Allah ne za su ce ta yaya sai su shigo da shakku kai za ka ga makarara sun yi imani bature ko kimiyyar bature ya san gaibu amma manzo sallallahu alaihi wasallama karara karara a baki ake faɗa ake cewa bai san gaibu ba dalilin imanin su da bature ya san gaibu za a iya ba da labari a satellite cewa ran kaza ga watan kaza za a yi guguwar iska ko za a yi ruwan sama ko abu kaza zai wakana take za a yadda da wannan ba a shakku da kokonto har wani ma a ariyansa idan aka ce za a yi ruwa karfe hudu karfe uku da rabi sai ya rufe shagonsa ya koma gida saboda ya yadda da labarin da aka bayar cewa lalle karfe hudun nan za a yi ruwa sannan ruwan nan da ba a yi shi ba gabannin a yi gaibu ne ya yadda kenan wanda ya ba da wannan labari abin da ake ce ma'an nasharatul jawiya ya san gaibu amma idan aka ce ma'aiki alaihi salatu wassalam ya san gaibu zai ce bai san gaibu ba to ta nan ne zaka gane cewa dole ne farko a inganta imani da ma'aiki alayhi salatu wassalam a ɗauke shakku da kokonto cikin lamurrukansa a lokacin da ake magana akan imani ba ana magana ne akan abin da ka gani da idanunka ko ka ji da kunnanka ko abin da kwakwalwanka zai iya ɗauka zai iya ganewa dama in an ce imani abu ne baka gani ba ka ce ka gani baka ji ba ka ce ka ji hankalinka baya dauka ka yadda da abin kuma hankalinka baya daukan abin misalin da zamu bayar anan a gane kowa ya san da cewa duk cikin nan mun imani akwai Allah amma ba wanda ya taba ganin Allah mun yi imani ba mu gan shi ba ba mu ji shi ba amma kowa ya yadda baya shakku da kokonto akan cewa akwai Allah kamar yadda kowa ya tabbatar da cewa Allah kwaya ɗaya rak yake sannan bai taba ganin Allah kwaya ɗaya rak din nan ba sannan dukkan mu anan imani haka na zahiri gabanin a binciki wannan imani a tabbatar haka yake ko ba haka bane kowannen mu anan ya imani da manzo sallallahu alaihi wasallama sannan ya yarda akwai shi ya yarda a makka aka haife shi ya yarda ya je hijira madina ya yarda sunan mahaifiyarsa amina ya yarda sunan mahaifinsa abdullahi ya yadda an saukar mishi da Qur'ani amma wayannan abubuwan gaba daya ba yana nan akan idan sa ne aka yi shi ba tsakanin yin wayannan abubuwa da a haife shi ma sama da shekara dubu ɗaya da wani abu amma ya yadda wannan shine imani haka nan ba wanda ya taba ganin aljanna ba wanda ya taba ganin wuta ba wanda anan ya taba shiga aljanna ya fito ya bada labarin dadin aljanna ko ya shigo wuta ya fito ya bada wahalan wahalan da ake sha cikin wuta ko azabanta babu amma kowa ya yadda akwai wuta akwai aljanna kai idan aka kashe mutum a tafarkin Allah jina jina baya numfasawa ya mutu amma aka ce shahidi ne rayayye ne musulmi ya yadda a raye yake bayan kuma baya motsi to wannan shine imani to saboda haka in kuwa wannan shine imani da Allah shine imani da manzo sallallahu alaihi wasallama to shine duk abubuwan da Allah da manzo suka bada labari akai suka bada bayani akai ya wuce tunanin kokolwarka to dole ne ka yadda in ka auna abin da kokolwarka da tunaninka in ka ga in bai daidai ba ba za ka yadda ba ko za ka yi shakku to take ka cire kanka a cikin listin masu imani faɗanka na harshe ba zai maka amfanin komai ba saboda haka ne Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir Allah yace wa ma hum bimu'minin to saboda haka farkon abin da kowanne musulmi ake bukata ya inganta shine ya inganta imaninsa ga manzo sallallahu alaihi wasallama bayan wannan ya yarda shi manzo sallallahu alaihi wasallama ba mutum bane kamar kowa da zarar ya dauki kudirin cewa manzo sallallahu alaihi wasallama mutum ne kamar kowa to take ya ya cire imaninsa cikin zuciyarsa take daga imani ya koma kafirci ya koma munafirci saboda cewa ma'aiki alayhi salatu wassalam mutum ne kamar kowa akida ce ta kafirai na duniya gaba daya saboda duk inda kaga a cikin qur'ani an ce ma haza illa basharun mislukum kusa da wannan gun zaka ga an ce qalal mala'ul ladina kafaru akida ce ta manya manyan kafiran duniya shine cewa annabawan Allah mutane ne tamkar kamar kowa saboda haka ne yake zuwa a kissar annabawa misali annabi nuhu alayhi salatu wasalam a kissar sa ya zo a wurare daban-daban ya zo cikin suratu hud ya zo cikin suratul mu'minin duka ya zo fa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mislana ba su ce mara ma naraka illa basharan ba sai da suka kara mislana ma naraka illa basharan mislana kai din kawai dan adam ne mutum ne irin mu exactly kawai haka muke ganin ka ma'ana kana da idanu muna da idanu kana da hanci muna da hanci kana da baki muna da baki kana da hannu kana muna da hannu kana da kafafuwa kawai ma naraka illa basharan mislana kaga menene maganan su wane ne maganan kafirai ne fa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi hakanan hakanan qala qala qala al mala'u min qaumihi alladhina kafaru ko wa qala al mala'u min qaumihi alladhina kafaru ma hadha illa basharun mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun har suka ce wala in ata'tum basharan mislakum innakum idan la khafiruna suka tabbatar da misliya na annabawa cewa ma haza illa basharun mislukum shi annabi nuhu alaihi salatu wassalam mutum ne kawai irin ku har suka gara bayani suka ce ya kulu mimma ta'kuluna kuna ci daga abinda ya kulu ya kulu mimma ta'kuluna yana ci daga abinda kuma kuke ci wa yashrabu mimma tashrabuna shigen su Abu Jahal su Abu Lahab su Walid bin Mughira manya manyan kafirai na zamanin ma'aiki alayhi salatu wasalam da suka ce da manzo suka ce mishi suke ce mali hadar rasuli ya kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq abinda suke nufi da ya kulu ta'ama wa yamshi fil aswaqi suna nufi shi mutum ne irin mu in ba mutum bane ba zai ci abinci ba in ba mutum bane ba zai haɗu da wasu bukatun da za su kai shi kasuwa ba kai in takaita muku Allah subhanahu ta'ala sai da ya dunkula ya ba mu labarin cewa akidar cewa annabawa ko ma'aiki alayhi salatu wassalam mutum ne kamar kowa din akida ce ta kafirin duniya kuma ko yau ko gobe duk wanda ya kudurci wannan akida ya zama kafiri ya zama kafiri saboda haka Allah yace qalat rusuluhum afillahi shakkun فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا قالوا إن أنتم إلا بشر مثلكم مثلنا دمن ذني ما الله سبحانه وتعالى قالت رسلهم إذا الرسل وأن ينا دوكا جمعي من ذني قبات gaba daya da suka ci asillahi shakkun fatir samawati wal ardi sai al'ummomin su manya manyan kafirai suka bada ansa sai suka zo suka ce in antum illa basharun misluna ku din mutane ne kamar mu kaga akida ce ta kafiran kafiran da Allah subhanahu wataala ya aika musu da manzanni gaba daya tun kan annabi Nuhu alaihi salatu wasalam har zuwa kan annabi isa zuwa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama domin haka ne duk cikin qur'ani idan kaga allah subhanahu wataala yayi magana akan bashariya yana kayyade shi baya itlafin sa misali allah subhanahu wataala da yake cewa yake yake cewa qul inna ma ana basharun mislukum sai yace yuha ilayya bai ce inna qul inna ma ana basharun mislukum ya tsaya ba kamar yadda su manya manyan kafiran duniya suke tsayawa sai yace qul inna ma ana basharun mislukum sai yace yuha ilayya saboda haka ne masu iradi suke cewa wannan jumla ta yuha din jumla ce jumla ce fi'iliya fi mahalli raf'in zai kasance sifa ce ta bashar din kaman ya kaman ya ce ne kul inna ma ana basharun yuha ilayya ka gaya musu ni dan adam ne ni mutum ne amma ba irin ku bane ni din ana mini wahayi mutum ne irin ku a sifa haka na zahiri amma abin da ya bambanta ni da ku ni ana mini wahayi ina haduwa da mala'ika jibrilu ku kuwa ba a muku wahayi kaga wannan wayin ya riga ya bambanta tsakanin ma'aiki alayhi salatu wassalam da dukkan wanda ba a mishi wahayi haka na inda Allah subhanahu ta'ala ya bada labarin irin abubuwan da suke gaya wa ma'aiki alayhi salatu wassalam lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'an aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjiran أو تسكت السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا أنا الله سبحانه وتعالى da suka ce da kai annabi ne ba za mu yi imani da kai ba sai ka mana kaza sai ka mana kaza sai Allah ya ce qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasulan bai ce qul subhana rabbi hal kuntu illa bashara ya dasa aya ba hal kuntu illa basharan rasulan ni bashar ne mutum ne amma rasulu ne to duk wanda yake cewa annabi mutum ne kamar ta shi rasulu ne shi ana mishi wahayi to saboda haka wannan taqyidi hal kuntu illa basharan rasulan dinnan da kuma yuha ilayya din yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka bambanta kowanne halitta ma da ma'aiki alayhi salatu wassalam shi yasa su manzannin gaba ɗayan su idan annaba idan al'umman suka ce musu in antum illa basharun in antum illa basharun misluna sai su ce na nahnu abinnan sai su ce walakin Allah yamunnu alama alaman yasha'u min ibadihi za su ce eh in nahnu illa basharun mislukum eh mu mutane ne irin ku a tsura haka gangan jiki na zahiri amma walakin walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadi walakin an ce harfu istidraki ba to mu amma Allah subhanahu ta'ala ya mana wani baiwa baiwan da ku ba ku da shi saboda haka duk inda aka ce basharun mislukum wanda ya fito a harshen annabawa ko wanda ya fito a Qur'ani to sai an kayyade shi waɗanda kuma suke manya-manyan kafirai su ne suke cewa annabawansu mutane ne kamar kowa. To saboda haka wannan kudurci ko yau ko gobe duk mutum da ya kudurci cewa annabin da Allah subhanahu ta'ala ya aiko mishi mutum ne kamar sa to a wannan lokaci imaninsa bai inganta ba. Daga cikin abubuwa da yawa da ma'aiki alaihi salatu wasalam yake bambanta yake bambanta da kowa ma'aiki alaihi salatu salam Allah ya canja mishi shari'a da ibada daban da na sauran mutane gaba daya Qur'ani da Allah subhanahu ta'ala ya sauka ya saukar to zaka ga hukunce hukunce da yawa na ma'aiki daban na sauran al'umman su kuma daban domin kar a zaci cewa shi ma'aikin mutum ne kamar kowa misalin wannan shine hadisin Imam Muslim da ya rawaito da wannan sanadi daga Abu Kurayb shine Muhammad bin Ada ya rawaito shi kuma a wajen Abu Usama shi kuma ya rawaito a wajen Hisham Hisham ya rawaito a wajen babansa shine Urwa dan Zubair shi kuma Urwa ya rawaito a wajen Aisha Aisha take cewa Aisha take cewa ina mamakin mata waɗanda nake ganin suna zuwa suna tsayawa a gaban manzan Allah su ce su ce wa manzo na ba da kyautan kaina a gare ka ina mamakin su har take cewa a tahabul mar'atu nafsaha mace ba ba ta da kunya ne mace za ta zo ta tsaya a gaban namiji ta zo ta ce na ba da kyautan kaina a gare ka ina mamakin wannan hatta nazalat turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha' ومن ابتغيت ممن أزلت فلا جناح عليك فقلت لا أرى ربك إلا يسارئ لك في هواك عائشة تشي ina mamakin mata waɗanda suke zuwa suke kyautar da kawo kansu ga manzo ina mamaki har sai da wannan aya ta sauka turji man tasha'u min hunna anan ne nace to ina ganin ubangijinka shi koyaushe yana gaggawan gaggawan ya ga cewa ya maka abin da ranka yake so ne yana gaggawa ya maka abin da ranka yake so kaji wannan magana wannan yana nuna ma cewa ayoyin qur'ani suna sauka daidai da san ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda manzon Allah yake so a saukar haka ake saukar da aya saboda haka ne Allah ya bambanta hukunce-hukuncensa da kuma hukunce-hukuncen dukkan al'umma gaba daya wannan aya abin da yake nufi ayar tana nufi ma'aiki alaihi salatu wasalam ba shi da nauba ma'ana matansa a ce yau girkin wance gobe girkin wance babu wannan turji man tasha'u min hunna duk wacce kake so ka girkinta ranar girkinta za ka iya girkintawa ka kai gaba ka kai gaba misali yau girkin wance to na mayar da girkinta zuwa gobe yau din wance ce za ta yi girki kwananta ne shine turji man tasha a wata qira'a ta su shu'ba shine turji man tasha a asalin wannan kalma da turji man tasha min hunna wa tu'wi ilayka man tasha wasu malaman suka ce man din fa'il ne wasu suka ce man din maf'ul ne wa tu'wi ilay wa tu'wi ilayka man tasha in kace fa'ili ne duk wacce kuma take so take da bukata da kai a ranan da ba ranan ta bane to za ta iya neman alfarma za ta iya neman alfarma ka bata wannan ranar shine man din ya zama fa'ili kenan man din ya zo bi ma'ana allati wa tu'illati wa tu'illati ha wa tu'i ilayka man tasha ha wa tu'i ilayka allati lati tasha'u ya zama allati din fa'ili na tu'uwi man din da yake wa man wa ma wa al tusawi ma zikir ba ibn mali ya fada ma da man da al yana zuwa namiji yana zuwa mace yana zuwa mufradi da jam'i ba to saboda haka man din anan yazo da ma'ana na allati duk wacce take so za ta nemi alfarma ta a dawo mata da a kaita ranan da ba ranan girkin ta bane aw ko kuma kai din wata uwi ilai kaman ta sha duk wacce kake so a cikin su zaka iya janyo ranar girkin ta ka kawo ranar da kake so to dama Aisha ta lura da cewa hakan shi manzo bai masa ba kawai yana bi ne saboda shari'a ne Aisha ta gano ta dago cewa hakan shi bai masa ba tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa in khibtum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum to wannan shari'an yake bi amma ta gane cewa ba baya son hakan ba yadda ya iya ne shari'a ne to sai Allah ya saukar da aya yadda yake so din turji man tasha'u minhunna wa tuwi ilayka man tasha'u wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayka dan ne saboda saboda haka shi ya ga so haka yake so shi haka nan ma'aiki alayhi salatu wasalam shine kadai musulmin da duk irin ka'idodin da ake bi a auratayya shi baya bin sa baya kansa mana ma'aiki alayhi salatu wasalam in yana so sai aure in yana so sai aure ba dole bane ya bada sadaki sai inda zaka gane wannan wata ce ta zo ta tsaya ta bada kyautan kanta gare shi da wannan kyautan Allah ya tabbatar da wannan aure din da yake ya abin nan inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma mimma fa Allah alayka wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna maka yace wa imra'atan mu'minatan wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada an-nabiy an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minina wata mata mu'mina in ta bada kyautan kanta zuwa ga ma'aiki alayhi salatu wassalam in dai ma'aikin ya so anan in arada an-nabiy an yastankihaha istinkahi anan na luga ne abin da yasa zaka gane na luga ne ba ana nufin idan ma'aikin ya so ya aure ta bane a'a idan ma'aiki ya so ya shiga daki da ita da wannan kyautar kawai yayi ba sadaki ba shedu ba daurin aure ba komai yayi ta inda zaka gane a haka ake nufi ko da kai ne wata budurwa ta zo ta ce ta ba da kyautar kanta gare ka in aka daura ma aure ai yayi yayi to saboda ko da kai ko ni ne haka mana haka yayi in dai har an daura aure to saboda haka shi ana magana ne akan cewa da wannan kyautan kawai ta halatta shi ne in arada annabi an yastanki ha hadin shi yasa Allah ya ce khalisatan laka min dunil mu'minina amma kasancewar wata ta bada kyautan kanta a gare ka in aka daura aure ta halatta din ba khalisatan bane kowanne musulmi ma hakan ya halatta a gare shi haka nan ma'aiki alayhi salatu wasalam shine kadai ba shi da adadi a auratayyarsa ba a ce yayi adadi ya auri mata hudu kada ya kara ba tare da sanin cewa shari'a ne na cikin qur'ani وإن خبتم ألا, ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع أكتي قوة كذا يقارى أفضلنا فضو يا إسا هر الله يتي فإن خبتم ألا تعدلوا فواحدة فقن إذن بذاك يعدل شبتك أو يقوى إيرا haka Allah ya ce to shi kuma ma'aiki alayhi salatu wasalam ya rasu ya bar mata tara ya auri mata goma sha biyar a rayuwarsa kaga shari'an ka daban wannan masana wa sulasa urba da kai da ni ake shi baya cikin wannan shari'a shi ya rasu ya bar mata tara hakanan ma'aiki alaihi salatu salam sakinsa bai tsaya a saki uku bane ma'aiki inda zai saki mace so dubu ma zai iya mayar da ita ya ga dama cewa fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan gaira wannan da kai ake shari'an ka ne kai kadai ko shari'a na ne ko shari'an al'ummar sa ne haka nan ma'aiki ali salatu wassalam in zai yi aure in zai yi aure in yaga in yaga dama zai zai auren ba tare da sadaki ba ta inda za ka gane wannan ayar da ta gabata wata ta ba da kyautan kanta kanta a gare shi hakanan ta inda za ka gane wannan ma'aiki alaihi salatu wasalam ya auri safiya ya auri safiya yantar da ita din shine ya zamanto sadaki kai ma'aiki alaihi salatu wasalam wannan matar da muka yi magana da ta ta kyautar da kanta a gare shi din to da manzo bai yi magana shiru ba sai wani sai ya tashi ya ce to ya manzan Allah idan ba ka da bukata da ita ni ina so sai sai manzo ya ce masa to kana da wani abin da za ka ba da sadaki saboda kai din ba da kyautan za a baka ba dole ne ka ba da sadaki kai sai ya ce zan ba ta wannan zan ba ta wannan zanin nawa zani ne guda ɗaya kawai yake yake sanye da shi sai manzo ya ce to in ka bata wannan zanin kai kuma me zaka sa tsirara zaka yawo ka je ka nemo wani abu ya je ya nemo ya nemo ya dawo ka samu wani abu ne sai ce ban samu komai ba sai ce koda koda ma zoben karfe ka je ka nemo ya ce ban samu ba sai manzo ya ce masa hal ma aka shay'un min alquran akwai wasu ayoyi wasu surori da ka haddace sai ya ce ni suratu kaza wa suratu kaza suratu kaza ya lissafa wasu surori ya ce ya haddace su sai manzo ya ce izhab wa kad an katuha an katuha laka a wata riwaya zawwajtukaha ala ma ma'akamil alquran akan wannan surorin da ka haddace je kana aura maka ita yanzu a gare ka wannan yayi idan wannan yayi gardawa ai su kuma abin nema ya samu wani a rana ɗaya ma ba ya wuri mata hudu ba suratul bakara sadakin mace ɗaya ali imran sadakin mace ɗaya nisa'i sadakin mace ɗaya amma ma'aiki alayhi salatu wasalam ne yake yi yadda ya ga dama saboda duk abin da ya zartar abin ya zamanto shari'a ya zamanto addini haka nan ma'aiki alaihi salatu wasalam ba wanda ya sa zai aure ya zo ya daura mishi aure yanzu kai zaka fito ka ce kai ne malamin da zaka daura manzo Allah aure eh sannan manzo sallallahu alaihi wasallama baya bukatar shaidar kowa a aurensa ba wanda ya isa ya daura masa aure balle wani ya zo ya ce yayi shaida akan wannan auren wannan duk abubuwa ne wanda suka bambanta da kowa da kowa haka nan ma'aiki alayhi salatu wassalam idan ya ya so mace yace yana son ta taki kafira ta kafirta ta zaman to kafira domin haka ne Allah subhanahu ta'ala ke cewa wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an takuna ku an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihi wannan ba ma shi ba fa idan ma'aiki ya ce wa wata yarinya ki auri wane in taƙi ta kafirta in taƙi kawai wannan ya wakana akan kafiya ta zain bin harisa ne akan wannan ne to saboda haka ma'aiki alaihi salatu wasalam zai aurar zai aurar da yar kowa ga kowa idan ita bata yadda ba ko angon bai yadda ba ko iyayenta ba su yadda ba duk wanda bai yadda ba ya kafirta haka nan ma'aiki alaihi salatu wasalam yakan iya aure yana sanye da ihrami yana ya dau harami na aikin hajji wanda wannan haramun ne a shari'a rashin gano wannan ne malaman hadisi suke zuwa suke sabani shin maimuna radiyallahu ta'ala anha ma'aiki ya aure ta ne halal ko ya ya aure ta ne muhriman suke sabani wanda har suka zo suka rajja riwayan Abu Rafi suka bar riwayan Abdullahi bin Abbas suka ce saboda shi Abu Rafi shine jakada tsakaninsu suka rajja wannan alhali hakikannin gaskiya riwayar Abdullahi bin Abbas shine sahihi ma'aiki alayhi salatu wasalam ya auri maimuna yana sanye da ihrami yana dauke da ihrami a yakin hajji saboda rashin yin aure sanye da ihrami din shari'ar sauran mutane ne ya ku bayi shi a shari'arsa zai iya aurarwa zai iya kuma aura yana dauke da ihrami na aikin hajji ko aikin umara saboda haka aka jirewa riwaya ta Abdullahi bin Abbas aka ce riwaya ce shazza aka da'ifantar aka rajja riwaya ta Abu Rafi saboda rashin lura da wannan wanda inda an lura sosai za a gane cewa riwayar Abdullahi bin Abbas wannan shine ya inganta haka nan ma'aiki alayhi salatu wassalam ma'aiki alayhi salatu wassalam in ya so dukiyanka to wannan dukiya ya zama tun halal a gare shi ko kudin waye ne domin haka ne ma'aikin ya ce a fito da kowa ya kawo sadaka a je jihadi duk wanda yake kawowa yana da shi yana da shi a gida ya ɓoye to a wannan lokaci ya yi ridda ma'aiki ya buƙaci ya buƙaci dukiyarsa ya ƙi ba da wannan dukiya da kamar yadda alimamu suyudi cikin lissafis al-khasa'is kubra ya kawo wannan haka nan ma'aiki alayhi salatu wasalam shine kadai idan idan ka raya wani abu a zuciyarka a kansa to da wannan rayawar kawai ba za a baka uzuri ba kawai ka zama kafir ka zama ridda ka raya wani abu wanda ba daidai bane domin haka ne ma'aiki alayhi salatu wasalam suna tare da sayyida hafsa radiyallahu ta'ala anha cikin duhu duhu a masallaci shikenan wani da ya kunna fitila sai ya gansu sai ma'aiki ya ce innaha hafsa yayi sauri ya ce innaha hafsa abin da yasa yayi sauri ya ce hafsa ce ba saboda idan bai fada ba wani abu ya fada ransa to taki yayi ridda ya kwa ya kwato wa wannan mutumin imani ne ya ceci imanin wannan mutumin ne yayi sauri ya ce innaha hafsa hafsa ce ba saboda inda bai sauri ya faɗa ba zai sa kuma kuma manzo wa ya samu kuma ya dan sa wani abu a ransa wanda ba ba daidai ba to take ba ya rabu da imanin sa kenan har abada haka nan ma'aiki alayhi salatu alayhi salatu wasalam duk mutumin da duk mutumin da ya zage shi ko da da wasa ne ko a kuskure ne ya zage manzo sallallahu alaihi ko ya aibanta shi yayi ridda sannan kuma ko ya tuba ma'aiki alayhi salatu wasalam to hukunci ne dole sai an kashe shi ko ya tuba ba a karban tubansa ko ya tuba ba a karban tubansa saboda haka ne Allah subhanahu ta'ala da yake cewa wa in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna naqudu wa nal'ab sai Allah yake qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una yace la ta'tazuru kad kafartu ba'da imanikum ba ba su uzuri da cewa inna ma naqudu wa nal'ab dinna ba ba su wannan uzurin ba aka aka daura musu kaulatar aka ce sun kafirce saboda haka harkan manzo sallallahu alaihi wasallama babu wasa ko da wasa ka aibanta shi to shikenan kai ridda ana sassauci ne a sauran abubuwa a wasu hadarori amma a hadara ma'aiki alaihi salatu wasalam ba a yi sassauci haka nan ma'aiki alaihi salatu wasalam shi kadai ne mutumin da in kai surutu a gabansa ka zama kafiri ka duba surutu fa in ka yi surutu ka ɗaga muryarka a gabanka ka zama a gabansa ka zama to kafiri kamar da Allah subhanahu ta'ala ya ce cewa ya yi wallazi na amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'uruna sai ce an tahbata a'malukum wa antum la tash'uruna idan ba ku daina daga murya a gaban manzo ba aikin ku zai lalace ta inda ba ku sani ba ma ba kuma san da aikin ya lalace ba saboda mutane ba sa jin surutu ko daga murya zai fidda su a musulunci ba sa jin wannan ba sa daukan wannan amma da ke surutun a gaban manzon Allah ne aka yi shi ko daga muryan manzon Allah aka dagawa sai aka mayar da shi ya zamanto cikin abubuwan da suke lalata aiki gaba daya kuma ba abin da yake lalata aiki sai ridda kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa man yakfur bil iman wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu ko man yartadil minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat amaluhum fi dunya wal akhirah to manzo ne sallallahu alaihi wasallam shi kadai haka nan manzo alaihi salatu wasalam shi ne kadai mutumin da shi ne kadai wanda idan ka kira shi da sunansa gardagar baka in dai baka da wani uzuri gardagar ka kira sunansa to wasu malaman suka ce to a ko ba kashe ka ba a kulle ka a ladatar da kai a sanadiyar wannan ne a daular borno lokacin ana daular borno ake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama baran daidai in ka kuskura ka ce Muhammad za kama ka kulle ka za kama ka kulle ka saboda kayi wa manzo rashin kunya sai shine aka nemo sunan da kowa dole da wannan sunan zai kira manzo ko kace ko ko kace kingayam alai ma'ana annabin Allah ko kace baranzi ma'ana wanda muke cin albarkacinsa saboda haka ko yau in ka je kasar Borno suna da wannan tabi'a in kana wa'azi ka shaidi kana kada cewa Annabi Muhammadu ya ce karka kada kada ka je Borno kana cewa Annabi Muhammadu ya ce za su ma kallo haka haka eh ka rufa kanka asiri ka ce Annabi ya ce kawai ko ka ce manzo Allah ya ce in kana kama sunan gardagar za su ganka kai din ma haka haka baka san darajarsa ba kuma ta yadda zaka gane abun gaskiya ne yanzu a cikin nan waye ne ya kira sunan mahaifin zagardaga yanzu idan mahaifinka sunansa Musa ne a wani abokinsa ya sallama ka je ka kira mun babanka sai ka zo ka ce Musa wani yana ma sallama baba ana ma sallama zaka ce ko kuma Musa ana ma sallama ta nan zaka gane kama suna garda gardin gardagar din kama sunan manzo gardagar ba wani uzuri to akwai wani abu a ciki domin haka ne kake gani aka rade da wasu sunaye aka yawaita sunayen manzo sallama sallama kin ko kuma ba a so gardagar ana cewa muhammadu din kaji ana cewa muntaka a ce mustafa a ce muktaru ko a ce mujtaba kai a zo ma ana kiran manzo da lissafi a ce awwalu a ce sani duk kewaye kewaye ne ba a so a kira shi muhammadu ne gardagar ba a so a kira shi gardagar ne shi ne aka yawaita sunayen nasa da aka yawaita sifofinsa saboda wannan ne saboda haka idan ka kira sunan manzo kawai muhammadu gardagar baka da wani uzuri to za a ladabtar da kai za a kulle ka ko kai kwana uku ko kwana hudu ko sati ko wata ma kuma kullum a dinga zane ka saboda idan ka fito kada ka daina kada ka nana ta wannan abin da ka aikata haka nan manzo sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi daman ya yi kyautan aljanna mana ya ce ya ɗau aljanna ya ce na ba wa wani aljanna ya yi shi kadai ne zai yi kyauta na aljanna shi yasa a yaƙin uhud kuke jin yana cewa marraddahum anna falahul janna man nafahahum anna falahul janna da yake fada duk wanda ya mana kaza zan bashi aljanna duk wanda ya mun kaza zan bashi aljanna ma'aiki a zazzuwatu uhud yayi ta kyautan aljanna duk mai rabo he da ya samu shi kadai ne yake da wannan iko haka nan ma'aiki shi kadai ne wanda zai ciro dan wuta ya dauko shi ya dawo da shi gidan aljanna shi kadai yake da wannan fawa ya ciro ka a cikin wuta ko ya ce ina ya wani ya bana ganin sa ne ni ai yana cikin masoyana an ce ai yayi kaza yayi kaza yana cikin wuta shi kai aje a ciro min shi a ciro min shi a dawo min da shi sai aje a ciro ka a cikin wuta a kawo maka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi kadai ne yake da wannan wannan din yana da hanyoyi daban-daban wanda layi ne na bayani akan abin da ya shafi ceto haka nan ma'aiki alaihi salatu wasalam shi kadai ne shi kadai ne mutumin da ko wanda idan aka taba shi Allah subhanahu wataala da kansa shine yake mayar da murtani in ka karanta cikin qur'ani zaka ga in ka karanta cikin qur'ani zaka ga annabawa in an tsokane su ko an gaya musu wani magana su ne za su bada ansa misali annabi nuhu alaihi salatu wassalam قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين فيتي قال قال شيء النبي نوح نفا yace ni ba batacce bane ba bata tattare da ni ni manzo ne haka na annabi hudu da aka ce mishi qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka min al kadhibin qala ya qaumi qala ya qaumi laysa bi safahatun yadda shi annabi nu yace kala ya qaumi laysa bi safa laysa bi dalalatun shi ma annabi hudu yace kala ya qaumi laysa bi safahatun ya kare kansa amma manzo sallallahu alaihi wasallama idan kafiran makka suka taba shi Allah ne da kansa yake mayar musu da musali misali da suka ce shi majnuni ne wal iyad billah Allah rantsuwa yayi yace nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'imati rabbika bi majnun yace mishi rantsewa yayi haka nan da suka ce a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun qala bal bal jaa bil haqqi sai ce bal jaa bil haqqi sai ya mayar da murtani Allah subhanahu ta'ala da kansa yace bal shi ba mawaki bane jaa bil haqqi haka nan Allah subhanahu ta'ala yake cewa وما هو وما هو بقولي وما هو بقولي وما هو بقولي شاعر قليلا ما ما تؤمنون ولا بقولي كاهن قليلا ما تذكرون الله سبحانه وتعالى da kansa shi shine in aka ce mishi majnuni ko sahiri ko sha'iri Allah ne da kansa yake mayar da yake mayar da murtabi yace shi ba haka bane da kanshi Allah subhanahu wataala haka nan manzo sallallahu alaihi wasallama shi ne kadai wanda Allah subhanahu ta'ala ya mayar da matansa suka zamanto iyayen duk wani mumini kowa uwarsa ita ce uwarsa amma matan manzo sallallahu alaihi wasallam saboda darajarsa sai aka mayar da su iyayen dukkan mumunai saboda haka ne iyayen musufa suke cewa duk wani mumini yana da hadara wani mumini hadararsa Aisha ce wani mumini hadararsa Hafsa ce saboda kowanne mumini abun iyayen musufaye so biyu ake haifansa iyayenka za su haife ka shine haifuwa na gangan jiki sannan kuma ɗaya daga cikin matan manzo kuma wata za ta haife ka wannan haifuwa ta ruhaniya ne wannan to saboda haka ne wata ran da jimawa ina yaro sai na yi mafarki sai wani ya ce min ai kai jikan aisha ce a mafarki da jimawa ina yaro sai na zo na gaya wa malam na ce a gashi nan fani iya irin karatun da muka yi Aisha bata taba haihuwa ba amma ga na ga wani a mafarki ya ce min ni jikan Aisha ne sai yayi dariya to shine daga baya nake gane dalilin wannan din wannan haihuwa ruha ruhaniya ne to duk mutumin da duk mutumin da ɗaya daga cikin matan manzo sallama ko dukan su basu zamanto iyayensa ba to ba shi da imani baya cikin mumunai ba shi da nasibin ba shi da nasibin imani kwata kwata saboda haka Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa azwajuhu ummahatuhum annabiyyu annabi wa uladul mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum haka Allah yake kuma yayi jami'in matan gaba daya bai rage ko ɗaya daga ciki ba bai ce wa zaujatuhu ba وزوجته أمهم با وأزواجه أمهاتهم زوجا أكي نشي جمعي أم ما أكي نشي جمعي ما تمن زن قباء ينسني إيا يمو منيني قباء شي كتيني tananne zaka gane cewa shi ma manzo sallallahu alaihi wasallama uba ne na kowanne mumini ta inda zaka tabbatar da wannan Allah subhanahu wataala yake cewa yake cewa wala tankihu ma naka aba'ukum minan nisa'i illa ma kar sadaq an hana kowa ya auri matar da mahaifinsa ya aura to sai ya zo kan ma'aiki yake cewa wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada kashabi kada ku kuskura kada ku kuskura ku auri matansa bayansa a can wala tankihu ma naka aba'ukum anan wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada bambanci idan mutum ya auri matar da matar da matar da mahaifinsa ya aura to ya aikata kaba'ira ba zai kafirta ba sai dai in ya kudurci halalcin hakan in ya ce halal ne zai zama kafiri amma duk mutumin da ya auri matar manzo ya zama kafiri saboda haka ne zamanin sai na abubakar aka yada jita-jitan akwai wata yarinya da manzo ya aure ta da ya aure ta ranan da za ta tare sai wani abu ya bijiro mata sai ya sake ta ba ta ma tare ba fa ya sake ta sai zamanin sai na abubakar aka yada jita-jitan cewa wance ta yi aure sai sai na abubakar ya ya ya shirya dakarun sojoji ya sa kumundo ya ce ka je garin da wance take idan wannan abin ya tabbata in wannan abin ya tabbata ya ce ka kashe angon ka dawo ka kashe angon ka dawo musamman fa aka tada dakarun sojoji kamar za a ce a yi wani yaƙi ba musamman saboda kashe angon ta saboda mene ne saboda auren matar da manzo ya aura ridda ne shi sa Allah ya ce inna zalikum kana inda Allahi aziman din inna zalikum kana inda Allahi aziman tanan ne zaka gane cewa Allah da yace ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum dinnan wannan yana nufin uba na haife uba na haife ma'aiki alayhi salatu wasalam bai zama uba na haife na kowa ba shi yasa yace walakin rasulullahi walakin rasulullahi din yana nuna maka zai iya zamowa uba na ruhani uba ta bangaren risala amma ba zai zamanto uba na haife ba shine dalilin kawo lakin din na istidraki walakin rasulullahi wa khatimun nabiyyi saboda ne saboda ma'aiki alayhi salatu wasallam ya bambanta da kowa ma'aiki alayhi salatu wasallam shine kadai zai shiga kotun Allah ya yanke hukuncin Allah Allah ya ce yayi Allah ya ce yayi kawai ba jara domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka hatta yuhaqqimuka hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم هرجا مما قضيت هذا أن حتى يحكموك مخاطبة تمائتي عليه الصلاة والسلام thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma kabaita bai ce ba harajan mimma kabaitu ba bai ce hatta yuhakkimuni ba fa hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma kabaita shi ma bai ce mimma kabaitu ba saboda haka duk hukuncin da ma'aiki yayi a kotu Allah hukuncin haka yake abin da yasa ya bambanta tsakanin hukum da kuma qada farko yace la yu'minuna hatta yuhaqqimuka kuma la yajidu fi anfusihim harajan mimma kabaita saboda hukum daban qada daban kuma kadar daban kowanne ya nuna cewa ma'aiki alayhi salatu wasalam yana da ikon zartarwa idan ya zartar to Allah ya zartar da wannan gaba daya ire-iren wayannan abubuwa da yawa suna nan waɗanda suke bambanta shari'ar shari'ar manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma shari'ar shari'ar al'umman sa gaba daya kai ba ma'aiki alaihi salatu wasalam da kansa ba ma idan mutum yace shi da sayyidina Abubakar ɗaya ne ma ƙarya yake ko shi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya suke ƙarya yake yi saboda sai na abubakar yake cewa babu wani abu da Allah ya ba wa manzansa face mu ma sai da ya gutsurar mana sai da ya ba mu gutsuran wannan abu sai na abubakar yake cewa Allah subhanahu ta'ala ya ce da manzansa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi cewa shi yana wa annabinsa salati mu kuma yazo ya ce mana huwa allazi yusalli alaikum wa malaikatuhu huwa allazi yusalli alaikum wa malaikatuhu hakanan Allah subhanahu ta'ala yake gaya wa manzansa wala sawfa yutika rabbuka fatarda hakanan yace ya gaya ya gaya wa Abubakar Abubakar wala sawfa tarda sai na abubakar ya kirkirgo irin wayannan abubuwa da yawa wanda su sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama a darajar manzon da kasancewar su tare da shi idan Allah ya bawa manzo wani abu sai ya gutsurar musu ya ba su gutsire su ma domin haka zaka ga shari'a da yawa na sahabbai da mu ya ku bayi ya bambanta misalin da zan bayar anan a gane shine Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wata'ala yayi wa sahabban manzon Allah wa'adin cewa wa'adin cewa duk abin da za su yi zai gafarta musu kamar sai ne a ce ma duk abin da kai Allah ya gafarta ma kuma abin da za ka yi a nan gaba ma Allah ya gafarta maka wannan sai sahabban manzon Allah babu wanda ya samu wannan domin haka a ƙarshen suratul fatih yake cewa وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما da abin da kaji an ce wa'adi ne alkawari to abin a nan gaba ne za a yi shi na maka alkawarin abu kaza to wannan abin a gaba ne za a yi shi to shi ne Allah ce wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima haka inda yake cewa yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannat ورضوان ويبشرهم الله سبحانه وتعالى يا كاو اسيغا تفيل المضارع saboda shi fi'il mudari yana bada ma'anar abin da ake yin sa yanzu da kuma wanda za a yi shi a nan gaba haka nan Allah subhanahu ta'ala yake cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu sai ce wa kullan wa'ada Allahu al-husna irin wannan suna nan da yawa haka na Allah subhanahu wataala yace duk mutumin da aka je gun yaki ya gudu dan jahannama ne dan wuta ne wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyidan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah sai ce wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir amma sabon manzo sallallahu alaihi wasallama a yakin Uhud gardagar kowa ya san a yakin Uhud akwai sahabban da suka gudu amma ne ne Allah subhanahu ta'ala ya fada yace walaqad afa ankum ko a ɗaya ayar walaqad afallahu anhum walaqad afallahu anhum in kai kai adin kai dan jahannama ne in sahabi yayi abun kuma walaqad afallahu anhum ne Allah ya musu afuwa dan ne saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin haka ne sayyidina Usman manzo sallallahu alaihi wasallama yace miki ma darra Usmana ma fa'ala ba'du lokaci yayi yawa ma darra Usmana ma fa'ala ba'du sayyidina Usman aka ce a kawo dukiya a je yakin tabuka sai na usman ya kawo ya kara kawowa ya kawo ya kara kawowa sai manzo ya ce kai daga yau din nan babu wani aiki na zunubi wanda sai na usman zai yi wannan zunubin ya cutar da shi babu shi to a ƙarshe saboda ƙurewar lokaci akwai nasihohi da suka gamata a ce an yi wa 'yan uwa almajirai da ɗalibai musamman bayanin da shi sayyadi mai gabatarwa ya yi na karatu dinnan karatu da sana'a abu guda biyun nan ko ina idan muka je muna jan hankalin matasanmu a kansa kar a zauna ba sana'a kar a zauna babu karatu karatun nan kuma kar a bar ƙur'ani farko a haddace ƙur'ani kuma fannonin ilimi kar ka bar kowanne fannin ilimi kowanne fanni ilimi ka ga cewa ka san wani abu akalla a ciki haka nan karatun zamanin na akallan sa ka kasance kana da digirin kwalin digiri a hannunka rashin karatu ya mayar da zawuyoyin mu dewa baya ya kamata ce dukkan zawuya muna da komai yanzu saka je ka samu zawuya sukutun ba mahaddacin qur'ani ai wannan ba daidai bane ko ka samu zawuya sukutun ba malamin fiqh da zai ya koya ma askari ma balle aqrabul masali ko kuma a ce muktasar kaga wannan an ci baya ai kamar da dazu ne gabatarwa yake cewa wayanda muke wa gargadi kar a raina su to su din ma malamai ne to kaman wannan ne saboda haka ana bukatan karatu kowace zawiya ya kamata a ce da sa bukatan komai komai akwai a wannan zawiya injiniyoyi akwai a zawiya likitoci akwai a zawiya wanda suka karanta internet ko computer akwai duk fannin ilimi a ce an yi karatu kuma kar a bar Qur'ani a haddace Qur'ani sannan kuma abu muhimmi shine irin abubuwan da suke gudana a yau da kuke jin labarin su la'alla a wasu wurare in bai shigo nan ba da sunan tarika ta tijaniya ake batanci wasu su ce ba sa sallah ko ba sa azumi ko sun kai wani matsayi ko wani makami wanda wai in ka kai wannan makami kai idrakin hakika ba ba he kai sallah ba ko ba she kai azumi ba wannan shedan ne yake wasa da kwalakwalan su babu alakan wannan da kuma tarika ta tijaniya sanin kowa ne kowanne musulmi yana sane kai ko makiyin ɗan tijaniya ne ya san da cewa yana ji a gidan rediyo ana faɗa a cikin sharuɗan karɓan tarika ta tijaniya to za ka yi sallah ba a kai kaɗai ba ma a jam'i a masallaci kagan haka ce sharaɗi ba ana nufi idan ba kai abin ba abin bai karɓo ba fa kaman ka yi sallah ne fa babu alwala kaga ba ka da sallah haka nan duk tarikar da kai ba sallah to ita ma wannan tarikar babu ita ta saboda haka wannan sharaɗi ne wanda duk wanda baya kula da sallah a masallaci ma to ya ajiye tarikarsa ba a karɓa ba kowa yana ji kowa ya san da wannan to saboda haka babu alakar irin wayannan abubuwan da ake fada ake yawo da su ba su da alaka da ta tarika tijaniya tare da sanin kuma cewa masu wannan ba ba su isa su fata tarika da komai ba saboda Allah subhanahu wataala yana cewa wala taziru wazratun wizra ukhra yanzu misali wani yace shi ba tijani ne amma baya sallah to rashin sallan sa din wa zai cutar zai cutar da tijaniyawa gaba ɗaya ne wa za yi wa hisabi a gobe kiyama shi ne ba inda aka gani a cikin ƙur'ani daga bakara har nasu cewa idan wani ya yi laifi wannan laifin zai shafi kowa babu in kai laifi laifin kai ne zai shafa a duniya kai zai shafa a lahira in haka ne ai musulunci kansa za ce ba addini bane mai kyau a musulmai ne fa akwai mazinata akwai masu tsaye ba akwai yan luwadi amma kowa ya san musulunci addinin gaskiya ne saboda musulunci bai ce su shiri ba ba bai ce su yi zina ba bai ce su yi luwadi ba to saboda haka yan mazinata da masu luwadi da masu cin riba da azzalumai da masu kashe mutane cikin musulmai ba su bata musulunci da komai ba haka na ‘yan hakikan da kuke jin labarin su la'alla idan babu a nan ba su rage ɗarika tijaniya da komai ba harkar su za su tsaya a kansu ne su kaɗai wannan duk shari'a yana zuwa da wannan ne gaba ɗaya sannan cikin fitintinun da suke shigowa cikin ‘yan ɗarika tijaniya shine da fatan Allah subhanahu ta'ala ya yi ɗauke muku ku a wannan bangare fitinar ashabul kafi an kirkiri wata kungiya wai ita ashabul kafi asasin wannan kungiya shine kawai cin naman waliyai da zagin duk wani mutum mai hankali ya san da cewa a musulunci din zagin musulmi ordinary ma babu kai abu zagi din ma musulunci babu shi kwata-kwata abu zagi babu a musulunci domin haka ne musulun ya rawaito sababul musulmi fusukun wa qitaluhu kufur ba inda a musulunci a addinin musulunci kuma kace ka zagi musulmi ma ordinary ko min kaskancin sa balle a ce waliyan da da ake ba su kariya ake wa'azi gari gari ake ba su kariya sai gashi yau shine bawa wai waliyan kariya a da yake zuwa gari gari yake mairo ɗan izala ratti to sai gashi shi kuma ya zo yana zagin waliyan da harshensa da kansa to wannan ba zai taba zamanto addini ba a ce an kama sunan shi Ibrahim an danna mishi a shar an kama sunan shi Ahmad Tijan an danna mishi a shar ai na kaga wannan abubuwan da ƴan ashabul kafi suke wallahi ko ƴan izala ba ba ko ƴan izala ba ba kuma wani abin da yafi wannan muni ma shine sun sa gaba da sabon manzo sallallahu alaihi wasallam ba su da aiki sai cin naman sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda suka je Muawiya dan wuta ne Muawiya munafiki ne Ammarun taqtulu fi'atul baqi aikin kenan wanda abu ne sananne kowa ya duk wani musulmin da ya riga ya sani a cikin suratul hujurat Allah ya kawo aya karara wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu haka Allah ya ce wannan ba yana magana kan tsakanin Muawiya da Sayyidina Ali ba ma yana magana akan mu musulmai ordinary mu ba fata ba a ce ƴan anguwan nan da ƴan anguwan nan musulmai suna fada kowannen su mumini ne wannan fadan da suke da yakan juna da suke bai dauke musu imani ba kuma Qur'ani ne ya faɗi wannan domin haka ne malaman balaga suke cewa Allah bai ce wa in ta'ifatani ittatalu minal mu'minina ba yace wa in taifatani minal mu'minina ittatalu a ilmin balaga ana kiran wannan ikirasi ma'ana wata kalmar da idan baka kawo ta ba kana ganin rashin kawo wannan kalmar zai bata maka magana sai kai sauri sauri ka kawo kalmar da wuri wannan shine yake cewa ikirasi ka gani shi yasa Allah ya ce wa in taifatani in yace wa in taifatani iktatalu kafin yace minal mu'minina kada azati cewa wannan yakin ya dauke musu imani saboda haka kace tun da wuri ma bari a ce minal mu'minina din kafin a ce iktatalu din wannan shi ne fa in har tsakanin ƴan angon na ƴan angon na ƴan garin na ƴan garin na sun yaki juna suna musulmai wannan yakin yakan junan bai dauke musu imani ba da nasin qur'ani ta yaya wannan yaki tsakanin muawiya da sayyidina ali ya daukewa wani bangare imani ka gani to saboda haka wannan fitina ce babba saboda ya zo a imam turmizi ya rawaito ba lokaci da zan karanta mana hadisi ya kirga abubuwa goma sha biyu yake cewa duk lokacin da kaga ɗayan wayanna abubuwa goma sha biyu yana bayyana to tashin alkiyama ta kusa ciki yake cewa wala ana akhiru hadhihi al-umma awwalaha yace duk lokacin da kaga karshen wannan al'umma na karshen wannan al'umma sun zo suna tsinewa na farkon wannan al'umma to ka sani tashin alkiyama ya zo saboda haka ina ruwanka da abin da ya faru tsakanin bayan Allah salihai a baya sama da shekara dubu Allah yana cewa tilka ummatun kad khalal laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum sun yi aikin su sun yi aikin su ya wuce eh laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum shin yanzu za maka hisabi akan abin da Muawiya yayi ne za a yi wa Muawiya hisabi abin da kai kai ne ai kowa aikinsa shine za a masa hisabi kuma akidar mu ce sararriya sananniya ومن ومن يموت ولم يتوب عن وزره فوت الى الله جميع امره baka sani ba wayanda suka yi wannan abu sun tuba ba su baka sani ba baka da yakini akan wannan kuma sabon manzo sallallahu alaihi wasallama ganin fuskar manzo sallallahu alaihi wasallama ganin fuskar manzo din ba abu ne wanda yake da sauki ba to saboda haka a san da wannan sosai haka na a wasu wurare zaka ga gun maulidi irin wannan sai ka ga an koma gefe ana kide-kide ana music ana rawa ana cuɗanya wannan ba addini bane kusan da ba addini bane bandiri mai dalili a hadisi wanda mai risala ko askari ko akrabul misali su bulgatu salik din su sawi su da su suka ce ja'izi ne ba ko to wannan ma a tijaniya mu babu balle music da kide-kide a danganta wannan da maulidi ko a danganta wannan da dare ta tijaniya bandiri ne kyan wanda aka samu a hadisin matsala albadru alaina an da ka an yi wannan mamu a tijaniya babu saboda wasa ne shi kuma tasawuf gaba ɗayansu a tasawufu kulluhu jiddu kwata kwata a harkar tasawuf ba wani abu wanda yake na wasa ma shi sufi ma yaushe ne yake da lokacin da zai zo ya kada bandiri ne ne eh to wannan bandirin kenan wanda aka ce ga hadisin sa a bukhari ga hadisin sa a nasai ga hadisin aka yi takrijat nashi to wannan ma mu a tijaniya babu ka duba jawairul ma'ani shine asli min usuli tijaniya ko sai ka ga bandiri ba sai ka duba jami ko na mushiri ko littattafan sha'amul sukairi da makamantan su bugiyatul mustafid ko memuniya da abin da duk wannan ba za ka gaban dini ba kwata-kwata to balle kiɗe kiɗe yau ake so a danganta su ga maulidi ko a danganta su ga tsarika ta tijaniya saboda haka kalifofi na zawiyoyi da mukaddamai wajibi ne duk inda ake maulidi wasu suka zo suka yi guru suka fara kide-kide a sa in an agaji su baza su eh wannan dole ne a sa a baza su a ɗau sanda ko sanduna a dake su a baza su eh saboda ba addini bane in ba hana su bane shi wanda ya ga ana yi bai hana ba dan me yin ɗaya ne gaba daya to saboda haka irin wayannan abubuwa ana ganin su kanana kanana ne in aka zuba musu ido sai abin ya zo ya ci karfin mutane zuwa gaba to zan takaita anan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa
barakatuh Allah ya kara lafiya Allah ya kara mana ido Allah ya bada wata ana ya jare Allah ya kara mana lafiya don uwa a gurguje babu bukatar tare kuma wallahi muna da bayanai takaitattu masu muhimmanci wanda za mu fuskance su yanzu yanzu nan